ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم يولا رباه 21 ga watan jimada al'ula shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 75 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni idan yan uwa za su yi tana muna cikin babu sujudu sahwi sujjada ta rafkanuwa a sallah a satin da ya wuce mun tattauna akan wata matsala mai muhimmanci shine inda malami ya yi fasali a waman taraka rukunan fazakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra batsalacin lati taraka fiha wanda yake ya bar rukuni a cikin sallah ya bar shi sai kuma ya tuna bayan ya shiga karatu a cikin raka'a ta gaba a raka'arsa ta farko ya bar rukuni ya shiga raka'a ta biyu har ya fara karatu sai ya tuno cewa ya bar rukuni a baya to wannan raka'ar da ya bar rukunin a baya ya yi ta babu rukuni to ta lalace wannan shi ne abinda shi mai littafi ya faɗa a abinda kuma ya karkata zuwa gari shi kenan amma akwai saɓanin malamai kamar yadda muka ɗan yi bayani a satin da ya wuce yanda bayanin yake shine wanda ya bar rukuni a raka'a ta farko wannan rukunin zai iya yiwa takbiratul ihrami ne kabbar harama wacce take da ita ake bude sallah ko kuma ba kabbar harama ba wata cikin rukunan sallah to duk wanda ya bar kabbar harama sai da ya shiga raka'a ta biyu sai ya tuno bai yi kabbar harama ba to wannan kam kai tsaye sallarsa a lalace take gaba daya da ta farkon da ta biyun gaba daya me yasa ai ba a yin sallah babu kabbar harama ba a sallah babu kabbarar harama bai shiga fa sallar ba gaba daya to ina maganar lissafa wata raka'a kuma babu saboda as-salatu la tan'aqidu biduni takbiratil ihram ko bighairi takbiratil ihram ba a iya kulla sallah ba tare da kabar harama ba wannan mun gama da shi saboda annabi ya ce wa tahrimuha at-takbiru to amma idan ba kabar harama ya bari ba misali kaman a ce karatun fatiha ya manta ya shiga raka'a ta biyu yana ta fafatawa sai tuno ai raka'a farko ma da yayi ruku'i yayi sujjada ya dago ya ƙara sujjada har ya dago yanzu ya shiga raka'a ta biyu ai bai ma yi fatiha ba raka'a sa ta farko yaya aka yi haka yana fara raka'a sa ta farko din ashe sura ya fara karanta an shiga rafkanuwa kam shikenan sai ya tuno cewa ai ya bar fatiha bai karanta ba to watakila zai iya yiwa ma tun yana cikin ruku'i ya tino ko ya ɗago daga ruku'i ya tino zai iya yiwa haka sai wasu malamai suka ce duk wanda ya bar rukuni man nasiya rukunan wa shara'a fil rukuni alladhi yali ar-rukun alladhi ba'dahu fa innahu yalzamuhu qada'u ar-rak'a duk wanda ya bar wani rukuni sai ya shiga wani rukuni wanda yake bayansa to kawai ya rama raka'ar gaba daya waccan raka'ar ta farko duk abin da ke cikinta sauran rukunan da suke cikinta ma duk sun zube kawai ya sake sabuwar raka'a zai yi ramuwar wato raka'a wata sabuwa saboda su suna ganin tunda ya shiga wani rukuni waccan raka'ar ai bata ma zama sunan raka'a ba tunda an bar rukuni a cikinta suka ce ba yanda za a yi a bar rukuni a ambace ta ma da sunan raka'a kuma bai iya yin tadaruki ba bai iya ba watakila yana da a ce yana cikin karatun sura a raka'ar farkon sai tuno a a shi ba ban yi fatiha ba sai maza maza sai fara karatun fatiha to kaga ya samu tadaruki to bai tuna ba har yayi rukuyi sai da ya dago ya tuno kawai fala yarja wasu malaman suka ce a a wannan matsalar fa sai idan mutum ya bar rukuni daya ya manta ya yi rukuni na biyu ya manta ya yi rukuni na uku yana cikin na uku ya shiga na hudu sai tuna to wannan shine ake magana wannan wani sabon kauli ne daban suka ce al'ibratu abin lura bi arba'ati arkan ne sai in mutum ya bar rukunai ne guda guda hudu in ya shiga rukuni na hudu bai dawo ba ya manta kwata-kwata sai daga baya sai tuna to wannan ai abin ya yi tsawo ɗaya biyu uku ya yi tsawo to a nan gurin ba zai iya tadaruki ba sai jifar da ita kawai wasu suka ce idan ya shiga karatu a raka'a ta biyu kuma a lokacin ya tabbatar har ya shiga raka'a ta biyu babu magana tadaruki ya bar rukunai da yawa da zarar ya shiga karatu raka'a wacce ta lalace kusan irin wancan ra'ayin ne na farko da ya gabata to shine abinda mai littafin ya tafi akai wa man taraka rukunan fa zakarahu ba'da shuru'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra batalat allati tarakahu fiha shine abinda malamin yake nufi dan haka sai a kula akwai lokacin da za ka lalata raka'arka da kanka ta sallarka idan ka bar rukuni ko musamman idan ka yi nisa har ka shiga wata wani rukunin daban to sun kawo wata matsala cewa idan mutum ya manta fatiha ya yi ruku'i ya ɗago ya yi sujada sannan ya shiga sujjada ta biyu sai lokacin sai ya tuno ya shiga raka ta biyu kawai sai ya tuno ai ya bar fatiha kuma ga shi ya shiga raka ta biyu suka ce shi kenan wannan masu ƙaunin kawai abinda zai ya mai da sallarsa kamar yanzu ya fara ina maganar sura da ya karanta ruku'i dagowa sujjada dagowa suka ce duk babu wannan rukunin da ya bari na fatiha ya zubar da duk sauran rukunan kawai sai ya dauka cewa sabuwar sallah ya fara a yanzu daga wannan dai shine abin da ya kamata a ce satin da ya wuce mun faɗa ba mu samu muka faɗa ba bit tafsili an lokaci ya ƙure mana to yau za mu yi karatu ne akan matsala ta shakka yawwa ashakku fi raka'ati wal arkani malam yace wa man shakka fi adadin raka'ati akhadha bil aqalli wa in shakka fi tarki rukunin fatarakahu fakatarkihi wala yasjudu li shakkihi fi tarki wajibin aw ziyadatin duk wanda ya shakka akan adadin raka'o'in da ya yi a cikin sallah kana cikin sallah sai ka rude ka kasa gane wai hudu kai ko uku kai hudu kai ko uku kai idan asuba ne ka gigice wai raka'a ɗaya ne yanzu kake ko ko ta biyu kake ka kasa gane wanne ne to kawai sai ka duba wacce ce karamar lamba hudu ne ko uku wane ne karamar lamba uku to kame da ita uku biyu ne ko daya wacce ce karamar lamba daya kawai ka dauka raka a ɗaya kai magarba raka'a ta biyu kake ko ku raka'a ta uku kake kama manta ana karatu a bayyane ko ba a yi duka gigice kame da ita karamar lamba wato almashkuku fihi raka'ar da aka yi shakka a cikinta ka adamihi ne kamar babu ita ne kuma tun da dai kana tunanin uku kai ko hudu to ai ukun da kan tabbas ka yi ta ko watakila ukun ka yi watakila kuma hudu ka yi to kame da ita a matsayin ukun ka yi kawai shikenan za ka yi gini a kan kaɗan sannan kuma za ka yi sujada ba bayan ka yi sallama za ka yi sujada sahu kenan wanda ka yi shakkan ita za ka kawo ta haka idan mutum ya yi shakka a karatun fatiha mutum yana cikin karatun sura ya yi nisa kawai sai shaidan ya kawo mai wai anya ku ka karanta fatiya an sani ku kuna tunawa anya ku ka karanta fatiya kana ta contemplating ka yi fatiya ko ba ka yi fatiya ba to suka ce kawai ka fita daga karatun suran nan ka fara bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kawai karka kuskura ka wuce raka'a ta biyu kana mai shakkar a raka'a ka ta farko ba kai fatiha ko ba kai ba me yasa aka ce idan kai shakka a raka'a biyu ne ko uku game da ita biyu saboda ai rukuni ce raka'a to ita ma karatun fatiha ai rukuni ne ba a wucewa a ci gaba da sallah alhali ana shakkar an yi fatiha ko waye ba in sura ne wannan babu damuwa lallai za ka kawo wannan sura a yi fatiha haka mutumin da yake shakka wai shi ya ma yi rukuyi ko bai yi rukuyi ba duk za ku yi mamaki in dai a sallah ne shaɗan ba abin da bai zai kawo ma ba ka gigice wai a raka'ar ka wai raka'an nan ta farko lokacin kana raka'a ta ku wai anya ku a raka'ar ka ta farko ka mai ruku'i kuwa rafkanuwar ta kaya ta ɗebe ka daga karatun sura kawai kai sujada wataƙila haka ya faru to kawai ka zo kai ruku'i ko sujada wannan kam sujada ana yi da yawa ka gigice ka ji cewa wai sujada biyu kai ko ɗaya nawa za ka mai da ita ƙaramin lamba to ta biyun sai ka zo kana jin cewa kayi ta ko baka yi ba kawai ka zo da ita kullum idan mutum ya shakka a cikin sallah ya tibi ma shakka fihi to ya kawo kurin abin da yake shakka duk abin da ka zo kana kokwanto nayi ban yi ba nayi ban yi ba kawai ka zo ka aikata abin da kai shakka din baka yi ba kawai ka yi shi wannan ‘yan rukuni ne to idan mutum kuma ya yi shakka akan barin wajibi kun san na gaya mana a karatun akwai rukuni akwai wajibi in mutum shakka ya akan ya yi wajibi ko bai yi ba kamar ta iya farko mai littafi ya kashi a cikin wajibabbin sallah ko kuma faɗin subhana rabbiyal azim shi ma haka a cikin rukuyi ko subhana rabbiyal ala a cikin sujjada wannan falisa alayhi shay babu komai ka ci gaba da sallah ka kawai babu komai a gare ka to idan mutum yayi shakka akan sunna fa sura ce yake tunani wai na yi karatun sura kuwa ko dai fatiha kadai na yi rukuyi wannan sunna ne ka karanta fatiha ko ba karanta ba haka kuma idan mutum ya tunani a wai shin da ya zo sallah ya yi addu'ar buɗe sallah kai na yi bismillah ko ban yi bismillah ba haka wannan duk sunoni ne a cikin sallah kamar da malamai suka faɗa wannan baya da tasiri akan tauye sallah ka da za a ce dole sai ka kawo wannan abun in ba ka kawo sallah ta ɓaci ko kuma raka'a babu ita ba komai a kanka to sai ce wa in shakka fi tarki rukunin faka tarkihi duk wanda yi shakka a sallah ya bar rukuni rukuni wancan na farko garanti ne ka tuno baka yi ba wannan na biyu kuma shakka kake yi anya ka yi ruku'i ko baka yi ba anya ka yi sujada ko baka yi ba fakatar kiki to kamar ma ka bar rukunin ne kawai kawai ka kawo shi kuma in ka kawo shi za ka yi sujadar rafkan ma au ziyada wa okay wala wala wala yasjudu li shakkihi fi tarki wajibin au ziyadatin ba a yin sujada kuma idan mutum ya bar wajibi shine bayanin da na mana in mutum ya bar wajibi ko kuma ya yi ƙari ba koyaushe ne ne zai yi ba za mu yi bayani shi ma da bayanan malamai a kai ga yadda shakka take a cikin sallah shakka kala biyar ne a sallah shakkar farko shi ne shakkun fi tarki raka'atin mutum ya yi shakka akan ya bar raka'a ko shakkun fi adadin raka'ati shakka akan adadin raka'o'i nawa yayi to wannan zai yi gini akan yaqini ita ce karamar lamba kun ga shakka ta daya duk wanda ya shakka akan adadin raka'o'i nawa yayi duk wanda ya shakka akan ba ni sunan shi a a a ya bar raka'a ko bai bari ba kawai ya kawo ta shakka ta biyu wancan raka'a na ce kun ga raka'a akwai rukunai a cikinta ita raka'a jaka ce mai rukunai a cikinta to shakka na biyu a shakku fi tarki rukunin min arkanin sala mutum ya yi shakka akan ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah shi ma sai ka kawo wannan rukuni kuma ka yi sujada da barin raka'a da barin rukuni ba a afuwa a ce wai kawai a yi sujada kadai a'a sai an kawo aikin sannan kuma a yi sujada sai shakka ta uku a shakku fi tarki wajibin min wajibati salati shakka nake faɗa ba garanti ba idan kana da garantin ka bar wajibi akwai sujada amma in shakka kake yi baka yi wani wajibi daga cikin wajibabbun sallah ba kamar ta yiyan farko shakka ce ta kama ka ba wai tabbas ka bari ba to wannan in dai shakka ne akan kabar wajibi wannan la ya tarattaba alai shay ba komai shakka ta hudu ashakku fi tarki sunnatin yin shakka akan barin sunna duk wanda ya shakka akan ya bar sunna ko bai bari ba kamar yana shakka akan karatun fatiya yayi ko bai karatun fatiya ba kai shakka yake yayi addu'ar bude sallah ko bai addu'ar bude sallah ba kai shakka ta kama shi wannan babu sujjada a kansa shakka akan barin wajibi ba sujjada shakka akan barin sunna babu sujjada to sai shakka ta biyar ashakku fi wujudi ziyadatin fi sala yin shakka akan mutum yayi kari a sallah ko bai ba idan ya tabbata kai kari zaka yi sujjada kuna ganewa in ya tabbata kai kari in ya tabbata kai karin raka ko kai karin kaza zaka yi sujjada ko yanzu ina magana ne akan shakka kakkaru ne idan kana shakkan wai raka'a biyar nayi ko dai raka'a hudu nayi to ai daman dai hudu kan kai ko shikenan wannan shakkar da kai akan raka'a biyar kai ko raka'a hudu kai babu komai a kanka ba wata sujadar da za ka yi shine abin da ake nufi don haka shakkar da ake mata sujjada nau'i biyu ne shakka fi adadin raka'ati shakka akan adadin raka'o'i ka gina a kan karamar lamba ka kawo ta sannan kuma shakka wato a shakku fi tarki rukunin min arkani sala ka yi shakka akan barin wani rukuni daga cikin rukunan sallah wannan akwai sujada a kanka shakka kai za ka kawo shi kuma za ka yi sujada amma sauran gaba ɗaya ba za ka kawo ba don ba a buƙatar ka kawo sannan kuma ba za ka yi sujada ba shi ne abinda mai littafin yake so ya mana bayani akwai wasu maganganun malaman allah musu rahama a kan shakka ɗin menene shakka shine istiwa'u alihtimalai ne abu biyu ya zo maka daidai na yi alwala ko dai ban yi alwala ba a nan kaga duka ra'ayin guda biyu iri ɗaya zo maka ka yi alwala hamsin bisa ɗari ba ka yi alwala ba hamsin bisa ɗari shine mai istiwa'u al'ihtimalaini ihtimal guda biyu ya zama iri ɗaya wannan shine ake nufin shakka to ita ce in ta same ka a sallah shine bayanin da muka yanzu ka yi sallah asubahi kullum sai ka shiga ruku bayan kayi sallama sai ka ji cewa kai wai kayi raka'a ta biyu ko asubahin nan ko baka yi ba wata zuciya ta ce a a fa kayi 50 bisa 100 wata zuciya kuma ta ce kai baka yi ba fa 50 bisa 100 to wanda ya shiga cikin wannan yanayi ya zai abinda muka karanta ya tashi kawai ya ɗauko wannan raka'a ya yi ta saboda in dai shakka ne akan barin raka'a to sai an kawo ta shine zaman lafiya kawai suka ce ka annaka lam tusalli saniya kamar baka yi raka'a biyun bane kamar baka yi ta bane in dai shakka ta riga ta shiga haka raka'a ka ta uku ta magariba da shakka ta shiga to kamar baka yi ba haka raka'a ka ta hudu ta isha'i in dai shakka ta shiga to kamar baka yi bane to akwai kuma bambanci tsakanin shakka da kuma zato mafi rinjaye zato ya shiga ciki akwai shakka daban zato daban zato mafi rinjaye kai na yi sallan na raka a biyu na cif-cif amma dai kamar dai ban yi ba kai na dai wata zuciya kai ko dai ba ka yi ba amma ka fi ƙarfafa cewa ka yi to wannan ba sunansa shakka ba yadda za ka gane ka fito daga gidanka ka yi kiɗin mota har ka taka giya kana tafiya sai ka ji a na ba da kuɗin cefane ai na bayar ai na kira ta na kamar na tsada kuɗi na bayar sai wata zuciya ce kuɗi baka bayar ba kai na bayar sai ka ƙara giya ta biyu wannan shakka ce ba shakka ba ne shakka za ka tsaya ne cak ka bayar ne kai baka bayar ba kai ka bayar kai baka bayar ba to wannan shine mai shakka ku gane kuwa ku gane bambancin shakka da zato zato mafi rinjaye ka bayar zato mafi rinjaye kai baka bayar ba bari dai in koma in tambaye ta a rashin bayarwan ya fi rinjaye kenan a gare ka shi yasa kace bari ka koma kame can ku da ka ƙara giya mafi rinjayen yana nuna kame ka bayar kace in ban bata ba ma ba za ta bari ne kwana ba za ta kira yana fatan kuna ganewa to yana iya samun mutum a cikin sallarsa idan aka samu istiwarul ihtimalain to dan adam yana da zabi in aka samu istiwa'ul istimalain ko dai ka rinjayar da guda daya ka wuce ya tashi daga shakka ko kuma ka tsaya a yanda kake baka da hujjar rinjayar da daya to lokacin kawai ka wullar da raka'ar da ma kake tsammanin kai ko baka yi ba kawai ka kawo sabuwa idan ka rinjayar da daya to sai ka yi gini ala galibin zanni na yi raka uku ne ko na yi raka biyu ne kai na yi raka uku ne ko na yi raka biyu sai ka ga kai ai na tuno anya ban yi zaman tayya na daga tashi ba sai ka fara jin alamar kai kamar fa ka yi to sai ka yi gini akan galibu zanni ka yi gini akan abin da ya fi rinjaye na zato cewa kai kana ganin dai ka yi ina fata ana fahimta um, wannan abin ya faru manzo Allah ya zo yin sallah mai raka a hudu kurun ya yi sallama a raka a biyu yana yin sallama sai ya tashi daga magurin liman din don tsabar garantin ya nuna ma shi fa ya yi ne ala galibin zane ya tashi ya bar wurin sai da ya bar wurin aka bi shi aka ce anya sallan nan raka'a rage ta aka yi ko ko dai kayan muntuwa ne sai annabi ya yi gini a kan me galibin zane ya ce a'a kullu zalika lam yaqa kowane ɗaya daga cikin wannan bai faru ba ba a rage sallah ba kuma ban yi mantuwa ba yanzu anan me aiki da shi mafi rinjayen zatansa to an baka dama a sallah idan wannan shakkar ta zo mato ka ɗauki abin da ya maka rinjaye kai aiki da shi daga bayan an samu matsala a zuwa gyara wasu malamai suka ce ku daina ɓata lokaci in dai shakka ta riga ta shiga sallah suka ce ashakku wa taraddudu yujibul bina alal aqall kawai da'iman da zarar shakka ta ratsa maka ibadarka akan adadi kai ko baka yi ba kawai ka dauka baka yi ba da'iman kawai ba wani magana galibin zanni ba wani magana kawai kana jin cewa nayi ko ban yi ba a'a ban yi ba ka kori shedan haka wasu malaman suka ce to wanne ne daidai kauli na uku suka ce alaihi an ya taharra sawab ka yi ƙoƙari a cikin sallan nan ka dage ka nemo abin da yake shine na daidai shine galibul zanni mafi rinjayen wato zatonka to ya ake ake rinjayen da mafi rinjayen zato nemo wasu dalilai a gefe da za su tabbatar maka kayi raka'a ta uku nake ko raka'a ta biyu ka rude amma kana so ka yi aiki da galibu zan sai ka ja to aiko tun da na ganni yanzu baki na shiru nake ba karatun bayyana nake yi ba to wannan yana nuna anya ba raka ta uku nake ba kuwa sai wata zuciya ta ce inda raka'a ta biyu kake ai da ka ji kana karatu a bayyana tun da yanzu a tsaye kake a sallah kuma kake shakkan raka'a biyu kai ko raka'a uku kaddara ma kai ruku'i sai shakka ta zo maka a raka'ar ka ta uku sai shaidan ya zo ya ce maka kai biyu fa kai biyu ne ko uku ne ne to idan ka kasa rinjayarwa to sai ka mai da shi nawa biyu amma akwai dalilin da zai sa ka rinjayar shi ne ka ce to ya ma za a ce biyu na yi yanzu nan fa na yi ruku'i kuma ban ji ina karatun sura a bayyana ba kenan yanzu ka samu wani dalilin da ya nuna maka ha uku shedan yazo ya sa maka shakka a sallaka kana hoye zaman tayya sai ya ce maka anya fa raka'a ɗaya kai ko raka'a biyu kai ka rude to yanzu ya za ka yi karin jayar da cewa ga mafi rinjayen zatonka ya za ka yi ha kana zaman tahiya sai aka ce ma anya ba raka a ɗaya kai ba kuwa sai shakka ta zo wacce ce a raka'a ɗaya wacce ce a raka'a biyu ne gani ina zaman tayya sai wata zuciya ta ce a to ka sani ko ka manta a raka'a ta ɗayan ka zauna ka fara zaman tayyar ya za yi akwai wata hikima akwai abin da mutum zai iya tunawa eh akwai sai ka ta shikenan raka'a biyu ne me dalilin raka'a biyu sai ka ta raka'a ta ta farko ai alam nashara na karanta raka'a ta ta biyu kuma zan tuno wal adiyati na karanta shikenan kaga ka samu me galibu zanni sai kai gini akan raka'a biyu kai to amma in ka gigita Allah kiyaye mu ka tuno ma surorin da ka karanta ma a rakawayin farkon ma abu ya gagara katina katina katina abu ya gagara kai kai kai aiki da galibu zanni abu ya gagara me za ka yi ya za ka yi sai ka mai da ita daya wannan zaman ta yadda kai fa ka yi kuskure ka yi ƙari kenan to wanda yake cikin yin ya zo yana ya mai da ita a ƙaramar lamba sai da ya tashi yana kawo kuma sai ya tuno kai ya haifa ya zai ya zai sai ya ci gaba da sallarsa a matsayin yayi mai ƙari in liman ne kuwa yana dan saukin rafkanuwa da shakka shi liman da ya yi shakka in ya rude za a tunatar da shi mun karanta da ku a baya yana shiga ruku kana ƙara gaba za su maka subhanallahi to amma matsalar sallah shine kai kai ɗaya ne bayan da zaka Allah sa kuna ganewa to wannan kenan um, asali akwai hadisin abi sa'id al-khudri daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan shakka ahadukum fi salati falam yadri kam salla a salatan am arba idan mutum yana sallah bai san me ya sallata ba uku yayi ko hudu tun lokacin annabi fa annabi ce bal yatrahi shakka wal yabni ala mastayqana ya jefar da shakkar ya gina ya kan yaqini thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallima ya sujjana guda biyu kafin sallama kenan ana nufin yanzu shakka akan wannan sallah idan kai shakka akan sallah biyu kai ko uku to za ka yi gini akan biyu kai to sai ka yi sujada a ƙabli kenan ya ce idan guda biyar ya yi ya ƙaro ɗaya guda biyar ne kana shakka ka yi raka a biyar wai sai kake shakkan ko uku ma kai ko hudu sai ka je ka karo daya annabi ya ce wannan dayan da ka kawo ya zama shafa'i kawai kamar nafila ce al-yaqinu la yazulu bi shakki shine ka'ida da suka gino akai menene al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya kaucewa da shakka duk wanda yake da yaqini shakka baya ta tafiya kana sallarka sai ka zo kana tunanin cewa raka'a uku kai ko raka'a hudu yanzu a nan gurin akwai yaƙini akwai zato wanne ne yaƙini raka a uku wanne ne zato raka a hudu to duk tsiyar wannan shakkar taka ba ta isa ta wargaje maka raka an ka ukun nan ba sai ka me sai ka dawo kan raka a uku ka ce ina kan raka a uku na kenan ta hudu ne bai yi ba ku rike ka'idan nan ta al-yaqinu la yazulu bi shakk yanzu zaka fito daga gida bayan la'asar ne zaka taho wajen karatun nan kai alwalarka ka shiga ban ɗaki kai alwala da dan asuwakin ka duka yi shikenan ka zo masallaci ka zauna kafin a kira ko an zo an kira magariba an fara nafila kawai sai zuciya ta ce ma kai alwalarka ba ta warware a'a alwala ta ba ta warware ba sai aka samu matsala alwala ta warware alwala ba ta warware ba kai ɗaya kana ta gumi kai ɗaya ka rasa yadda kai ana ta nafila kai dai ka gagara tashi to sai sai kai kai ka tuno me ya warware alwala to in sai ka ce wa kanka to shikenan idan alwala ta ta warware me ya karya ta ban daki na shiga ni ba inda na je rihi na yi iska na fitar sai ka ce a iya sani na ni dai ina zaune a nan ni dai ban san na yi tusa ba sai ka ce shi dan to me na yi alwalata ta kari zai ce ta fa kari to kaga ya zo maka da me da shakka to a nan gurin sai ka yi waliyabni alamar taikana sai ka yi gini akan karamar lamba shi ma a alwalar menene karamar lamba ka yi alwala lamba ta biyu in ka kara alwala ta biyu ka karo wata alwala kenan sai ka ce a ni dai na san tun da na fito daga gida da alwalata na fito kuma na shigo masallacin nan na yi tahiyatul masjid da alwalata kurin yanzu an kira magarba ana ta nafila a ce min alwalata ta warware to me ne na kare alwalar ni dai ba bacci ne ba kuma ni ba zuwa ne ne ko kawa da wani ba ni ban je ban daki ba ni dai ina zaune sai shi ne ce ma anya baka dan fidda iska ba kuwa sai ka ce wace iskar yaushe wannan fa kai kadai sai kai gini akan yaqini me yaqini a yaqini ka fito daga gida da alwalarka kurin ka tashi kai kabbara sallarka ko baka ji mawalan kawai in ka biye shi dan wallahi sai sa kai alwala bakwai haka kullum fa da alwalarka sai ka ji kamar an an dan fusgi duburarka shi yasa manzon Allah ya dada tabbatar mana da wannan gini akan yaqini din yace idan ɗayan ku yana sallah in ɗayan ku yana sallah sai ya ji cewa kamar sallas alwalarsa ta warware fala yakhrujanna min as-salah kar ya kuskure ya fita daga sallar nan hatta yasma sautan aw yajid riha sai ya ji ƙara ƙaran tusa sai ya ji ƙara sosai ta fita aw yajid rihan ko kuma iya dan sunkuya ya ji dan doyi kaga wannan wannan yaqinin shine zai kori wancin yaqinin amma idan kana zaune kana cikin sallah sai sai sai ka ji cikin ka ya dan ya dan motsa ko ka ji duburarka kaman an dan motsa ta ka sai shi ne ya ce kai iska ce fata fita idza kanka tafi kana zuwa da ka je kayi alwalan wallahi kana takowa zaka hauro matakala sai ka ji an ce a kai baka ji ta dan motsa ba ta da fita shi dai yana wahal da mutane akan wani abu da haka ka rike yakini kawai sai ka ce kaga ni ba alwala ta ba ta kare ba kuma ba wanda zai sa an canja alwala Allahu akbar ko ka bar sallaka ai haka ake zancen zuciyan ai in kai daya in kai biyu to zai daina zuwa wani ya mun fatawa wallahi tallahi malam ina cikin bala'i nace bala'i kuma nace ne nace akan me yace akan addini na nace subhanallah yace wallahi malam dirran da nazo masallaci alwala in ban yi da yawa ba guda tara nake yi nace tara yace to ina yin da ya bakwai wani lokaci karamar lamba kenan a'a me ya faru ya ce wallahi malam in na shiga ban ɗaki na farko daga tsarki tukunna in na fito sai a ce mun aifi tsari ya ɗan ɗigo sai in koma in daɗa ɗaukan buta in yi haka in tsiyaya in zuba in wanke in dawo ina zama da na fara alwala ko buta wani ya motsa a gefe sai a ce baka ji ƙarar tusa ba duk ya biya gigi ya biya gigi ce ya ce wani lokacin kuma sai a sa min sai in ji jika a duburata sai shaidan ya ce ai gudawa ce ta fito bayan ka taho ya ce wallahi haka zai in ta wankewa mala ya ce in na ci ƙarfinsa na yi alwalar ina kabbara sallah allahu akbar wani lokacin in na daɗe malam abin da ne raka ɗaya ina ruku'i sai shaidan ya ce yau ai kana sun kuya wannan ai fitsari ya dan digo baka ji alamar jiga ba sai ya fita sai ya dada zuwa ya faki idan mutane ya bude sai ya goge goge sai ya sa ruwa ya sake dawa yace wallahi haka yake yace radda aka bar shi kuma sai a sa masa wasuwasi ka san me wasuwasi sai a ce tab ai da ka zo alwala ai kaga nan dinnan ruwa bai shiga ba kaga yankan farcen nan dinnan sai rinka duwa kai gaskiya ne fa sai a ce ai kana sauri kana haka haka ruwa bai ratsa nan bai shiga ta nan ba yace sai je ya bi yatsunsa gaba ɗaya duk sai ta sa ruwa duk sai ya goge gaba ɗaya sai ya dawo ya ci gaba sai a ce tab ai wannan tattarin yatsun nan din nan da ka zo kana alwala kana sauri har yanzu haka akwai tattarar da ruwa bai shiga nan ba duk aka kidimar da shi malam sai yayi alwala tara bakwai yace malam ta kai ce maka wannan abun wallahi babana sai da ya biya mini kudin kujerar umara yace wane wannan abun naka ya ishe ni ga ka je kai visa dan Allah ka je kai umra ka je kai dawafi ka je kai addu'a na ce da kafin ɗawafin ka zo an baka falaki da nasi da waliyabu ne alamar sai kada da ka samu waraka to shedan yana wahal da mutum kamar yadda iska take wahal da mai kayan kara da haka ka tsaya akan yaƙininka kana zama a masallaci yanzu ba ana zaman karatu ba haka kawai isha'i ta yi an zo za a tada sahu wai sai shedan ya ce maka to a sallah za ka yi haka a yi alwala ka takari kai ta tambayan kanka kai ko me kai na kare alwala to ku daina biya wannan to haka a sallah annabi ya mana maganin duk wanda iji alamar kamar yayi tusa a cikin sallah to ba tusa fa yayi ba sai dai in ya ji warin tusa ko in ya ji karatta wannan sune abu guda biyu wannan da yaqini ne in ka ji wari kam sai an maka fatawa sai dai in Allah ya jarabe ka makocinka ne kuma yayi kaga ya karya maka alwala kenan in ka dauka kai kai kaga aiki ya same ka kenan to shi ma kana da yakinin ba daga bangaren ka bane ka je ka ci gaba da sallar ka Allah ya sa kuna kuna ganewa an fahimci wannan to wannan kenan um wala yasjudu li shakkin fi tarki wajibin aw ziyadatin shi wannan nayi muku wato nayi muku bayani mutum baya yin sujada don ya yi shakka akan ya bar wajibi ko kuma ya bar abin da yake na ya ko ya yi ƙari tun da shakka ne ka yi ƙari to ya babu tabbas ɗin ka yi ƙarin ko ba kai ba sai ma ya ce wala sujuda ala ma'amumin illa taba li imamihi babu sujada akan mamu duk wanda yake bin liman sallah to babu wata sujada da zai yi ta rafkanuwa sai dai in ya yi ta don bin liman ɗinsa sai dai in yana bin liman liman ya yi shi ma ya yi sai dai kuma idan ya rabu da liman sai je ya aikata barna da kuskuren da ya yi to wannan kaga zai yi sujada tun da shi kaɗai ya jawo kansa wannan ainihin wato rafkanwa ga yadda bayanin yake idan liman ya yi rafkanwa a sallah irin rafkanwar da ta wajabta masa sai ya yi sujada to dole zai yi sujada sannan duk wanda ibi shi ko ya san dalili ko bai san dalili ba in ka ga liman ɗinka ya yi assalamu alaikum bayan an gama yana Allahu akbar ya yi sujada kar kai girman kai wallahi dole ka bi shi liman ya jawo maka kamar yadda kai ma in ka je kai yo laifi a sallah liman din ba yana dauke maka ba to shi ma in ya dauko rikici kai ma dole ka bi shi ku tafi tare dan haka in liman ya yi sujada tarafkanwa kai ma za ka yi sujada tarafkanwa ko da ku kai baka yi rafkanuwan ba za ka yi sujada ne mutaba'atan lil imami saboda manzon Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim inna ma ju'ila al imamu li yu'tamma bih an sanya liman ne don ku yi koyi da shi to idan ma mu ya rafkanuwa shi kadai yana bin liman kuma ya zo ya rafkanuwa mun faɗi irin rafkanuwa kuma za mu yi bayani a kanta daga baya to shi ba zai sujada rafkanuwa ba tunda liman ɗinsa ya ɗauke masa an gane ko in dai ya riski sallar a farko tare da liman tare da liman kuka fara sallah a farko kuma sai ka je ka tafka rafkanuwa a ciki rafkanuwar da ba ba rukuni ka bari ba ba kuma ainihin wato farilla ka bari ba wannan ya ɗauke maka amma in rukuni ka bari to wannan ba za a ɗauke maka ba to shi ma mu ya wajaba yayi sujjada a wurare ne guda hudu mamu yana wajaba a gare shi sujjada a wurare guda hudu na farko dai dole ne mamu yayi sujjada ilan liman din sa yayi sujjada rabkanuwa dole ka bi shi ko dai ka yi tare da shi ko kuma bayan ka gama an ka kawo naka ka yi ƙabli za ka yi tare da shi ba'adi kuma ka tafi ka ci ka tota ka amma kai ma sai ka yi ba'adin sai na biyu idan ka zama masbuki liman ya riga ka da wani abu kuma kana bin liman ɗin liman ya je taro maka rafkanuwa kai ba kai ba to za ka yi sujada tare da shi haka kuma idan kai ka bi liman raka'a biyu sun wuce lafiya lafiya liman ɗinka bai rafkanuwa ba bai sujada ba a raka'a biyun da ka zo za ka cika sai ka je ka tafka rafkanuwa a raka'a biyun da ka je za ka cika sai ka rafkanuwa to anan fa dole ka yi sujada ko da liman ɗinka bai yi sujada ba duk da kuma kai mamuni me yasa za ka yi sujada wannan rikicin da ka je ka taro shi ba ruwan liman ba liman baya tare da kai ballantana ya ɗauke maka nauyin da ka yanzu za ka yi tunda ka biyo bayansa ya yi sallama ya sallame ka ya rabu da kai ne duk ɗan da aka riga aka yi masa aure aka sallame shi cefanin gidansa kan ba shi zai yi ba ai ubansa ya sallame shi ba zai zo ya ce yau bai yi cefane ba ya zo gidan ubansa ba ya gama da shi to kai ma tun da aka yi sallama ya sallame ka duk abin da ka je ka taro na rikici to ya shafe ka sai hali na uku duk lokacin da mamu ya yanke shawarar shi ba zai bi liman ba kun rabu da liman ko dai rabuwa ta sunna ko kuma rabuwa kaga watakila ya tsananta maka kai zuciya ka fita a masallacin sai ka je yana yi kana taka sai ka je kai rab kanuwa za ka shirya da ka ba ruwan liman da kai ba zai ɗauke maka ba sai hali na hudu na ƙarshe idan liman ya yi rab kanuwa rab kanuwar da ta wajabta sai ya yi sujada sai shi liman ɗin ya ce ba zai yi ba kai kuma a karatun fiƙihunka ka fa karanta cewa lalle ya kamata liman ya wannan sujjada sai liman ɗinka ya ƙi yi amma kai a fahimtar ka akwai wannan sujjada to kuma liman bai ba to a nan gurin za ka yi wannan sujjada li'anna al-imama yarahu wa anta li'anna al-imama la yarahu wa anta tarahu imam liman yana ganin ba sai yayi wannan sujjada ba kai kuma kana ganin tana kanka da ka dole sai ka yi wannan sujjada ina fata ana fahimta yawwa sai malam ya ce wa sujudu sawi lima yubtilu amduhu wajibun sujudar rabkanwa duk abinda ku kula da wannan dan gabar karatu yana dan wahala ganewa kadan wa sujudu sawi lima yubtilu amduhu wajibun duk abinda idan aka yi da gangan a cikin sallah sallah ta ɓaci to in an yi shi da rafkanuwa to za a yi mai sujada dole suka ce sujadar rafkanuwa tana zamantowa wajibi sujadar rafkanuwa tana zamantowa mustahabbi ya danganta ga halin da ta zo yanda abin yake shine sujadar rafkanuwa idan liman ya yi ƙari a cikin sallah ya yi ƙari a cikin sallah sahwan shi liman ne ya ƙari ba fa shakka ne ba karku rikita karatun ya yi ƙari da rafkanuwa to nan gurin liman zai yi sujada dole me yasa saboda ya yi ƙari to sai mu juya idan kuma da gangan ne wani ya zo ya yi ƙarin raka'a guda da gangan a sallah sallar sa ɓaci ko bata ɓaci ba to wannan shine ma yubtilu amduhu duk wanda izo haka kurin sallar isha ya ce shi yau biyar zai yi sallar ta ɓaci asubayi ya ce shi yau ra'ayinsa uku zai yi ta ɓaci to idan kuma aka yi da kuskure aka ƙara tunda an ƙara raka dai dan a nuna ba da gangan aka yi ba sai a sujjada cewa lalle an yi laifi to shine abin da malami yake nufi da Allah ce idan saha ahadukum fi salati falyasjud sajdatayni in ɗayan ku yayi rafkanwa to yi sujjada guda biyu falyasjud sajdatayni ya sujjada guda biyu sai kuma ya ce wa tabtulu bi tarki sujudin afdaliyatuhu qabla salami faqat sujudu sawi ta halatta ayi qabla salami sujudu sawi ta halatta ayi ba'da salami amma idan rage akai al-afdalu a sujudu sawi idan an yi rage ayi sujuda qabla salami abinda aka fi so abinda shari'a ta fi goyon baya abinda nasu ya fi taimako shine duk wanda in rage a cikin sallarsa zai yi sujjada kafin sallama wa sujudu sawi lima wake wa tabdul bi tarki sujudi afdaliyatu qabla salami faqat to ina zuwa zan ci gaba kawai misalin mutumin da ya bar tahiya ta farko ba yayi shakka ba fa a'a ya batta ya tabbatar bai ta ya ta farko ba kaga ya rage ko kuma mutumin da bai yi tasbihi ba a cikin ruku'i gaba da yi ruku'i kawai ta tunani bai yi tasbihi ba ko yayi sujjada bai yi tasbihi ba wannan duk abin da yake kansa a shari'a zai yi sujjada qabla salami ne dan yayi rage ne kun ga a cikin ibadar kaga zaman yayi zaman amma ya dauke bai tayya ba ko kuma ya yi ruku'in amma bai yi sujada bai yi addu'ar ba ya yi sujada bai yi addu'ar ba me amfanin wannan sujada qabla salami suka ce jibranun ne anin naqsi kaman tauyewa ne da mutum yayi a sallah ya karfafi abin da ya zubar ne yace bari ya dawo da su amma idan ƙari ne fa mutum ya yi ƙari a sallah ya ƙara raka'a ta biyar kaga wannan ƙari yayi ko ya ƙara ruku'i ana yin ruku'i ɗaya yayi guda biyu sujada guda biyu ne yayi guda uku to wannan zai yi sujada da salami saboda ƙari yayi sujada ba'di ƙari sujada qabli ragi mai alari yace in ka hada da ragi da ƙari saboda ƙarfin sujada qabli tafi ƙarfin sujada ba'di to kawai kai sujada qabli idan abu biyu ya hadu maka wa man naqasa wa zada sajada qabla salami me yasa saboda sujada qabli tafi sujada ba'di karfi menene fin karfin ita ana yin ta ne in an yi rage dole a yi ta saboda ai an rage wani abu ne yin da aka yi din an cika ta abin da aka bari ne ita sujada ba di kari aka yi in an duba wani abu masu ce to kuma kayi kari ka kara sujada sai a ce eh wannan karin da kai wannan sujada da kai ta neman afuwa ne ga Allah cewa nayi kuskure bari in gyara da wannan sujada guda guda biyu da ne kuma kayi ne dan ka jefi shedan targhiman li shaytan jifan shedan ne duk wanda ya sujada ba adi ai wanda zai ce yaya kayi kari kuma zaka yi sujada ba adi sai a ce eh ana yi ne dan ka jefi shedan a hancinsa cewa ko ba ka so na ƙara yin sujada saboda shi shaidan baya so a yi sujada wa Allah baya so shi sam baya so naka shi sa ya zama wato a ba da salam to shi kenan duk wanda ya zo ya san cewa in ji malam ya san cewa sujada ƙabli ita tafi cancanta a yi wannan sai ya ƙiye sujada gaba ɗaya to sallar ta ɓaci gaba ɗaya sallar ta ɓaci haka malin ya ce to amma kuma akwai wani gurin da suka ce inda mutum gaba ɗaya sujadodinsa baɗi zai ta yi gaba ɗaya sujadodinsa ƙabli zai ta yi duk mun karanta da ku a karatunmu a baya duk akwai mazhabobin da suka faɗa haka suka ce hakan ya yi saboda duk an samu annabi ya yi sujada ƙabli kuma annabi ya yi sujada baɗi to amma duk wanda ya bar wanda aikin da aka yi sujada ƙabli ya kamata a yi sai ya ƙiya ma yi to kaga da gangan kenan ya rage sallah ya bar tahiya afdaliyatuhu an yasjuda sujud qabla salam abin da yafi falala ya sujada kafin sallama sai ya ki ya sallama a haka yanzu in ka lura ya idar da sallah sallarsa da gangan ya ki yayi sujada da zai kawo yayi gyaran kuskuren da ya bari na sunna da ya bari ko wajibi da ya bari misali ya yi sallarsa babu babu tahiya to sallar ta lalace me yasa ta lalace saboda da gangan yayi ina fata ana fahimta amma me yasa idan ba addini bai yi ba za a ce sallar ba ta lalace ba saboda ai sallar ta ta riga ta cika haka ne in ba addini ai sallar ta riga ta kammala ta cika ina fata ana fahimta yace wa inna siya wa inna siya huwa sallama sajada in qaruba masamanu idan mutum ya mantuwar sujada har ya sallama wato ya sallama bai tuna ba sai da ya tashi bayan sallama to inda yana kusa kusa kawai sai sujada kamar yanzu misalin mun idar da sallar isha'i ka koma can kana sallar nafila sai ka tuno a ai ana binka sujada ko kai wata sallah ana binka sujada kaga ai baka yi nisa ba to kai sai kai sujada ka kawai amma idan ka yi nisa ka fita ka je ka buga babur sai ka tuno to wannan babu komai a wannan fasul din yayi nisa yasqutu anka sujada ta fadi akanka wa man sahamiraran kafahu sajadatani duk wanda ya sujada sau da yawa sau da yawa to sujada guda biyu ta ishe shi wanda ya rafkanuwa kai da yawa ya rafkanuwa ya rafkanuwa ya rafkanuwa to ita sujadan guda nawa da aini kenan ka maimaita laifi na yin sujjada sujjada sujjada har ka yi laifin da za ka yi sujjada guda sau uku to sujjada ɗaya ta ishe ka ina fata ana fahimta yawwa misalin ba ka yi tahiyar farko ba ka zo kuma kai ruku'i ba kai subhana rabbiyal azim ba ka daɗa yin sujjada ba kai subhana rabbiyal ala ba ka ɗago daga sujjada ba kai rabbi gafirli rabbi gafirli ba a cikin sallah guda ɗaya duk wai a matsayin wai duk mantawa kake ta yi duk rafkanuwa ne to yanzu idan kai idan da sallah sujada takwas za ka yi sujada goma ko shida a'a wa man saha miraran kafahu sajadatani wanda ya yi rafkanuwa miraran da yawa da yawa sujada biyu kaɗai ta ishe shi ba a maimaita sujada wai saboda ba ni sunan shi saboda an yi ba ni sunan shi saboda an yi rafkanuwa to daga ƙarshe mun gama sujudu sahwi a ƙarshe za mu zo mu yi ɗauraya wani sati insha Allah um, menene hukuncin wannan sujudu sahwin gaba ɗaya wasu malamai suka ce um, ita sujudu sahwi wajibi ce kenan idan mutum ya yi sallah sujada ta kama shi bai yi sujada rafkanuwa ba to ya bar wajibi a sallah wasu ka ce sunna ce a ba ta kai wajibi karfi ba sunna ce daga cikin sunnonin sallah wasu kuma suka ce a'a a dai bambanta sujjadar ƙari wato sujjada ba a kenan da sujjadar tauyewa ragewa sujjadar ƙabli kenan idan sujjada kabli ne ita dole ce amma sujjada ba'adi ba dole ba ce me dalilin ku suka ce eh ai zahiri ne sujjada kabli dole saboda ai rage kai tunda kai rage dole sai kai wata sujjada da zaka kawo wannan abin da ka rage sujjada kabli ba'adi kuma kari kai tunda kari kai ai sallaka ta cika har ma ka kara wani abu ko to ko baka yi ba ba komai an yafe maka ina ba kuna fahimta to wannan shine abinda malaman suka faɗa Allah ya musu rahama amma dai abinda yafi inganci shine a dukkan sujjadodin gaba ɗaya wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a cikin hadisi falyasjud sajadataini duk wanda ya rafkanuwa yayi sujjada guda biyu umarnin manzon Allah kuma al'amru sadiru an nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutajarridu an al-qara'ini yadullu ala al-wujub ko yufidu al-wujub duk umarnin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dalilin da ya nuna cewa ba dole bane to yana nuna cewa wannan abun wajibi ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu insha Allah